إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 16 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 439 wanda ya dace da uku ga wata na harko shekara 2018 yau insha Allah za mu yi darasi na 26 a cikin littafinmu alwajiz fi aqidatu salafu salih darasi na 26 insha Allah a sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen bayani na cewa kalmar kafirci tana zawa a nasoshi sau da dama takan zo akan inda take magana kahurci karara babban kahurci wanda ke hudda mutum daga cikin musulunci wani lokaci a wata kalma kalmar kahurci na zawa amma ba kahurci da yake hudda mutum ba daga cikin addini na yace kahurci ko kalmar kahurci hawa hawa ne kamar da imani ke yake da hawa hawa haka kahurci ke da hawa hawa kamar da ke magana imani da wada ne da aiki haka ma kahurci akwai na wada akwai na aiki haka zunubai haka sauran saban Allah shi ne kenan za mu tashi wa min usul ahli sunnati wal jama'a annahu min al-mumkin an yajtami'a fil 'abd al-iman wa ba'd shu'ab al-kufr aw an-nifaq allati la tanafi asal al-iman wa haqiqatuhu ya ce iya daga cikin tushe asali na ahalin suna wa jama'a yana yiwuwa a haɗa bawa a sami haɗuwar imani da wani abu daga cikin waɗannan kashe-kashe na kawurci ko na hucci wanda ba sa hudda mutum daga cikin addini kenan allati la tanafi asalin iman haƙiƙatu irin kala daga cikin ayyuka na kawurci ko munawucin ya yi su amma ba sa kore asalin imanin shi da haƙiƙanin imanin ya ce wal kufur zu usulin wa sha'ab mutafawitatun kawurci iya da tushe da reshina wadda wasu yi wasu minha ma yujib al-khuruj an al-milla akwai wanda ke hudda mutum daga cikin musulunci kai tsaye wa mina maduna zalik akwai wanda yake bai hudda mutum daga cikin musulunci duk aiki na kawure yayi amma shi bai wuta daga musulunci wa yaqawul kufr indahum kuma me yake cewa kahurci yana yiwa ma'ana kahurci yana kasance a jihar sunan jama'a bi taqadir qalb wa bil fi'l wa bil qawl wa bil shak wa bil tark a wajen arsenal jama'a akan samu kahurci wani lokaci ya zamanto aiki ne kai aqida zamanto aqida ka ta kafurci ce abinda kudurta a ranka kafurci ne wani lokaci zai yi aiki ne kai ya kafurta ka wani lokaci zai kafurcin na kalma ne magana ce kai wani lokaci kafurcin shakka ce ta kafurta ka wani lokaci barin wani abu zai kafurta ka kenan abin da ya kawo mutum yana da dama akwai na aqida na zuciya akwai na aiki akwai na harshe akwai na zuciya na kokonto akwai na barin wani aiki duk wani ana samun kahurci ta ɓangarensu yace wal kufur inda ahlus sunnati wal jamaa qisman kin dan haka kahurci a wajen ahlus sunna wal jamaa kahurci gida biyu ne kala biyu ne sai ta qisman kenan kashi biyu ne awwala na farko kufurun akbar mukhrij min al-milla kahurci babba wanda ke hudda mutum daga cikin musulunci kwata-kwata wanne ne yake ce maka huwa ma yunaqidu al-imana wa yubtilu al-islam shi wanda zai warware imanin shi ya bata musuluncin shi da yake da'awa wa yujibu al-khulud fi an-nar zai wajabta mai dawama a wuta hal abada kenan wannan abin da ke warware imani ya bata musulunci ya tabbatar ma da dawama a wuta wa yakunu bil isqad yakan zamantowa bangaren aqida ne abinda ka kudurta a ranka mara kyau yana sababin haka ya bata maka imaninka ya bata maka musuluncinka kuma ka doma wuta wani lokaci abin bangaren aqida ne wal qawl yakan yi abinda zai zai bata maka imaninka ya huta maka musuluncinka ya ji haka doma a wuta akwai na aiki na na magana magana ce zaka ta kawurta ka wal fi'il akwai wani lokaci aiki ne zaka ya kawurta ka wa shak wani lokaci aiki shakka ce game da imaninka za ta kawurta ka wa tark wani lokaci barin wani aiki zai kawurta ka wal irad ko ko aka shine irad ko aka bijirewa ta kansa ta kawurta ka wal istikbar ko girman kai kaman kai din ban gaskiya da girman kai yanzu wa'annan kashe kashe da ya gaya maka zai koma baya maka bayanin dalla dalla yace wal kufru al akbar anwa' kahurci mahi girman mana wanda ke hudda mutum daga cikin musulunci ko da a musulunci shi ma kala-kala ne nau'i ne daban-daban akwai kufrul inkar wal juhud wat takdhib akwai kahurci na musan abu ko gardama ko ka kareta abu diya kauta ka ka kiyarda kin yarda kin wa kin jayuwa ka ta ka kareta abu diya kauta ka huwa ma kana zahiran wa batina wannan inkarin da musun da karetawa akwai wanda yake a hili ne kuma akwai na boye misal itiqad kadaba rusul ya zamanto a ranka ne ba ga kowa ba amma a zuciyarka kuma na kun manzanni kun ba gaskiya kun makarata ne ka sa kun manzanni kun sun ma Allah kayyana kun ba wannan Allah ya ku kun manzanni makarata ne ka sa haka a ranka kun iya kawta ka wa anna ikhbarahum an al-haq bi khilaf al-waqi' ko ka ci ai labarin da suke badawa daga Allah ba haka bane wannan kuɗa ba gaya kowa ba in ga irin aqida ka ka hurta kai ka san abin da ke zuciyarka wannan abin ne Allah ka sani ka kan Allah kai ka san abin da ke zuciyarka duk mai wannan aqida a ran shi iya ga manzanni ba su gaskiya to ka hurci ne aw lid'a bi anna ar-rasul jaa bi khilaf al-haq ko kuwa kai da'awar ai manzon Allah kai ba gaskiya bace ka abin da ka ba gaskiya bane أو من ادعى أن الله حرم شيئا أو حله ما علمي أن ذلك خلاف أمر الله ونهي وكل متزو يكيري كيري كون يتي أي الله يحرم تكذا كوكوا يتي الله يحرم تكذا alhali kai mai wannan magana da ka ce Allah ya haramta ko ya halitta kasan sare ƙarya ce kama Allah kurin kuɗi ne kai kurin don wata manuwa ko don suka ko don kare na daban ka halitta haram ko ka haramta halak kuma ka san sai ƙarya ce to wannan ma iya kawo ta ya sa mutum kirikiri saboda wata manufa daban sai sai ya halitta haram ke saboda ya kare ma ya kare ma ya kare wata ƙarya shi ko wani ra'ayin shi yanzu kenan kufrul juhud wa takdhib aw juhud inkar kai kufrul inkar wal juhud wa takdhib na karetawa na musu sai kufrul iba wal istikbar ma at tasdiq akwai nau'i na kawurci an ki kun na ƙi na ƙiba na yi na kuran tare da danci da kai kuran cika na ƙiba an yi ba a yi kuran eh an ƙi ba a yi tare da kasa abin gaskiya ne sare ko kasan gaskiya ne kace ba kaƙi ba ka yi ka yi kawurci ne he ka bayani kan wani magana ya ce huwa adamul inqiyad wal iz'an li rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran ma la'inin bihi wa ma'rifati batina ya ce shi ne mutum ya ƙi jayuwa ya ƙi meka wuya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hili ya tabbata ko ya ki mai kauya tare da ya san manzon Allah ya zo ya san da shi tare kuma a aboye ya san sai hakika haka manzon Allah kake amma kuma hakika ce kiya hakika bai wa zalika me yake samu irin wannan naqiya bi an yaqir anna ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqun min rabbih ya tabbatar lalle abinda Muhammad ya zo daga wajen ubangiji shi gaskiya ne lalle abinda ya zo shi gaskiya ne daga Allah haka ne lakinnahu yarfud ittiba'u asharran wa bataran wa itiqadan li haqq wa ahli kullin an kiba ai ne ce kibe yi hikibin manzon Allah saboda girman kai da ji da kai da wulakanta da kin gaskiya da masu gaskiya ko ya ce ya kibe yi ko ya kiya ko da sama ko da sa a rashin manzon gaskiya ne amma ya ki shi ya kibe yi kurin yi ne bai yi kurin shi manzon Allah bai baka ya baki amma ko an kiba yi kurin ya ka misali ka kufru iblis iblis kawuce iblis fa'inahu lame shi haɗe amurin la'ulamin kiru iblis da alati sujud alama ya ce ala sujud ya ce aba wasu kabar ko ba kalmar kafirin kurin sujud isujada ne ya ce yaƙiya kun ce aba wasu kabar yaƙi bai yi ne ya girman kai kuma kun ra'ayin shi ya za a yi allah an yi sujada bayan karan allah bayan karan an ce yi allah bai ce ba allah ya hudun kuma sai ba Allah gaskiya ne amma shi ya za a yi sujada ga wannan kaskantacce ka girman kai ne ya za a yi komo ya sujada ga wannan aka halitta da laka da ƙasa shi ya rika daraja halakatun min nar halakatun min tin ya za a yi Allah ya sujada alhali kayi ne halakatun min nar shi wa halakatun min tin kayi shi da ƙasa kayi da ya za a yi ƙasa wuta ta ma ƙasa sujada kuma shi ne ga kiyon shi kenan kiran shi kenan kaskanci ne a wajen shi ya komo ya sujada ga Adam bai bakwai kaga bai ya kasa san gaskiya ne annan ka ce bai san bai kaskanta ba ya san magana Allah ce Allah wadi bai inkara haka nan kuma ya san da girman Allah ya san Allah ya komi amma kun ya kibe ne girman kai kwal to irin ka hurci iblis yanzu bayan ka bayan iblis ma wannan bawan Allah Abu Talib ai bai ya kida manzo Allah kariya ki ya taba manzo Allah bai kariya addinin shi gaskiya ne abin da shi kanshi amma shi ba zai ba shi ya ga za a ce kamar shi a ce a mai gori a ce ya ba addinin yara har ya zo barin duniya manzo Allah bi sare ba iya ya ammi kai kalma daya in samu hujja a wajen Allah ta ce tanka ko ya zama mutuwa ne manzo Allah iya yi da Abu Jahl da cikin wannan abukan shi suna ya ba talib zaka ba addinin yara ka bar addinin babanka ka bar addinin babanka Abdul Muttalib shi ma wannan manzana iyayi ka wuce kalma guda ta kalmar shahada in samu ceto sace zaka ba addinin yara ka bar addinin babanka Abdul Muttalib haka ko yayi manzan Allah yana yi su suna yi me go abakai karshe dai sai rinjaya rishin rabon imani sai rinjaya bangaren abu me go abukan bai ba addinin yara ba a mai gori yace ya Muhammad wala in ba dan ba ka amun gori a ce ciwon mutuwa sanar kalmai da na hudu ko da fanta ba kare ma amma ya haƙuri ina nan kan addinin babana subhanallah haka mutu gaskiya magana kenan wannan shine in shi a saka suna kawo maganganu da sunan wai kuma amurka kabilanci wai wai mutu suna kawo wai umuni ne wannan shirme ne mara wani ba hujja kan gaskiya magana ba wani madogara ko wani talib ya mutu ba mu imani ba amma manzo Allah tambaya ya rasulullah shin yanda abu talib ya kare ka yi ma hidima ya samu wani abu daga cikin cetonka zai amfana da kai ci kwarai ya amfana da cetona na mai ceto an kawo shi gehin wuta daidai idan sau amma kwalluwa na ta wasa shi ne abin da aka kashi gehin wuta inda bakin idan sau ba gaba ɗaya ba shi ne abin da ya samu na ceton na musamman ya amfana tukanin mazana ya tabbatar da cewa ya mutu kafiri kurin takaici dole hira ta kamata su hira kan kaza kaza na ba ne ba na na abin kabilanci ko abin sanwa ne yace misali kenan ka huce iblis fa innahu lam yajhad amra Allah wa lam yankiru bi musun umarnin Allah ne kuma in kai umarnin Allah walakinahu qabalahu bil iba wal istikbar ya huskanta umarnin Allah da anki da girman kai kun yake kun aba wastakaba bai wani shi ne kiran kufin iba na an ƙiba a yi da girman kai na wannan har mutane ko a yi akwai mutumin da ya gano gaskiya sare ya sa kuna shi shi bai wa kamar a ce ya biwa ne wadda da duk wani musu gano bai ku gano duk wannan mutanen malam wani malam duk musu gano ba ya ku to ne ce shi in wuta ce ne ta da abinda uwansa gaskuta ya bi wani shi kun shaka tsaya in har abin da wani arzikin suke wuri in har arzikin abin suke wuri gaskiya ne ta wallahi na amince in ta hutu da uwayena bai san wuta ba da jahilci jahilci ne amma yanzu ya gane a ya gane alhamdulillah ya komun su harkokin suna ne harkokin suna ne da shi mai sallah ya harkokin suna ne haka ne abin haka aka zame da shi daga baya gane ba haka bane ba kare iya cikin masu abin da laru da guru ta yi tsaye ne ta yi tsaye ne da kare yan gani abin ba ba ba ba ba abu amma su alhamdulillah ya gane shirme ne ya koma ga Allah ya kada ta Allah insha Allah sai kufr da irad sai kahurci na ko aka na bijirewa ko aka kana kai ba ruwanka ma kai kuma kun shi ko aka shi bi an yi uridu bi sam'ihi wa qalbihi amma ja'a bi rasul sallallahu shine ya kauda kai ya bijire ma biji da jinshi da zuciye shi da wani manzo Allah ya kai ba ruwan shi da shi fala yusaddiq zalika wala yukadhibu wala yuwali ba ya ce shi ta mutu ka gushawa dai ba ruwan shi ce kariya da gaskiya ne shi bi tsaya ma shura me aka ce balle manzo bai tsaya ma shura me aka ce balle ma ce kariya da gaskiya ne ba ruwan shi can mutu ka kamar da wani ɗan aƙidar aƙidar wannan ma'aikacin su wannan ɗan ma'aikacewa ɗan bahayi su bahayi wula su kurin duk addinin ana da addini ɗaya ne da musa da kirista da yahudawa da kowa duk addini ne kurin ba wannan bahayi ya je shiga bayan musulmi ya zama da ku a sallah da ku ya je wajen yahudawa shi wa kurin wai ka kurin allah ake bada ma kurin shi kurin haka ɗan bahayi haka yake duk aƙida ce sabuwa ta mulmi suna abu da zama aka halittu aka ma a himar ita wanda ƙira abin a duniya ra'ayi ne kurna wani tsakar rana ya ƙare shi ma ba shi bayan mutu ne ɗan shi ka ce baba na ce kaza dilitan hangari wa caki baba na ce dilitan hangari wa hujjar baban shi ne ya ce kaza abin ki hujjar ce shi wancan bai wulakin ya ce ɗan shi ka ce baban shi ya ce kaza baba na ce kaza duk abin da yake ciki ko wani ra'ayi ne aka zo fikira ce sabuwa a duniya ka kira kuma ta koma addini a wajen wasu duk da canki yanzu babu ita da ta faru abin a iraq yanzu suna ture mahi ya tuta shi mai yanzu ko iyawa ne amurka alama yanzu can dai babu sun abin faru tun haka ta kashe su aka ta ba su wada suka tsaye da sun shigo nan nan wajen zuwa dai abin da ya ture su kan suke rigima ya nan akan magana wani wani gidansu ya ce shi ne mutum ke ne ya ko aka bai jin abin manzo Allah hodi bai gaskanta bai karitawa wala yi wali wala yi adi shi bai soyayya da musulmi bai a darbarwar shi bai ki banna kin ku ba na san ku kowa harka ki kure shi daidai ne wala yasghi ilai albatta bai ma shura da san wa yatruku alhaq la ta'lamu ga gaskiya ya barta bai ma na masananta wala ya'malu bihi bai aiki da gaskiya wa yahribu min min amakin lati yuzkaru fiha alhaq bai ma zuwa iya guje ma duk wurin da ake amatan gaskiya bai wani addini ba ruwan shi bai zuwa rumu fa huwa kafirun kufr kufr irad wannan kahuri ne kafircin bijirewa sai kufrun nifaq kahurci na munahuci munahuci tashi munahuci kala kala ne sai yake ma ya tarma mu a kasa muka bayan me nifaq yace wa nifaq fi shar' naw'an shi ma muna huci a shari'a kala biyu ne nifaqun akbar wa nifaqun asghar akwai kawurci babba ma'ana mu da kaga musulunci akwai akwai muna huci karami ke muna huci akwai ba akwai karami awwalan na farko kenan akbar an-nifaqul akbar al-mukhrij min al-milla babban muna huci mai hudda ka daga cikin addini gaba daya menene shi yace huwa ibtanul kufri fil qalb shine boye kahurci a zuciya wa izharul iman ala lisan wal jawarih ka bayyanar da imaninka a halshe rairai a gababuwanka ai sallah da kai aiki addini ana gani wa yatarattabu ala hadha naw ma ma yatarattabu ala kufr al akbar min hayth al intifa' al iman an sahibihi wa khuludi fi jahannam shi ma irin wannan munahuci babba wanda ya ɓoye muna kahurci ya bayyana da musulunci shi ma irin abin da yake samuwa ga wancan babban kahurci na wajen kore imani ga mai irin wannan kahurci shi ma munafiki irin wannan munafucin iya hudda maka imani kuma ya sa ka dawoma a wuta a jahannama yace lakinnal munafiq ashaddu azab min kafir illa duka kowa kahuri ne da munafiki da kahuri kahuri duka yan duka duka yan wuta ne a abada amma bambancin shi munafiki azaba shi ta yi tsanani saboda cutar wasu ga addini iya ciki a zahiri dan uwan ku tare ke da ku amma iyawa na ce iya kawo Kano iya iya illa iya su iya cutar da addini da kasa shin hadarin shi a cikin ku yake bana a jirgin san abu kawai wajen gaba ne a cikin ku yake zai ka shawara yayi magana wasu ji yaudar wasu haka shi take da hadari cikin al'umma shi sai azabar shi ta zamanto ta yi tsanani akan kawuri gangariya li'annahu fi darakil asfali minan nar idza mata alai domin shi munahuki a wutar ma iya kategori na ƙasa can gidan ƙasa a wutar ma su ne 'yan ƙasa in ya mutu akan wannan munahuki ya ce wa amsilatu zalik misalin wannan man kadaba bima ja'a man kadaba bima ja'a bihi Allah ta'ala aw ba'da ma ja'a bihi Allah wa kadaba ar-rasul aw ba'da ma ja'a bihi ar-rasul ya ce duk wanda ya karyatar da abin da ya zo daga wajen Allah ko wani abu da ya zo ba duka ma daga wajen Allah ko ya karyatar da manzan Allah ko wani abu da manzan Allah ya zo da shi ya karyata ya ce karya ne ko da bai gama da yake da shi ka masala mallam ya attaqid wujub ta'ati sallallahu alaihi wasallam aw abghad rasul aw kariya intisar lid-din sallallahu alaihi wasallam yace ko misalin kamar wanda yake bai yarda ba da wajibi a wa manzan Allah ɗa'a daga ba dole ba ne ba ko yake ƙin manzan Allah zuciye shi ko bai san cin nasara ta addinin daga musulmi da cin nasara bai so bai san ci ga musulunci bai so ya an cin nasara an ci gaba a usurra bi kasar ratar din ko kuwa ya yi horin ciki da karya tutar addini an kare addini ya horin ciki ana misali yaƙi da musulmi da musulmi da wata ƙasa ƙasa an je an samu matsala an samu defect matsala wani wuri yake horin ciki jin daɗin an kare musulmi wa ila gairi zalik min al'amal kufriya da ba dai wainin wannan daga cikin ayyuka na kahurci ya boye a zuciya iya san kare addini bai san addinin Allah da abu na boye ya boye amma a zahiri tare yake da to wannan irin wannan kahurcin zai hudda mutum daga cikin addini kwata-kwata sai saniyan ya magana ai kahurci iri biyu ne ko akwai wani bayanin babban kahurci ne mai hudda mutum daga cikin addini ya ce munahuci mai hudda mutum daga addini kwata-kwata shi muka biyan yanzu sai na biyu gina wanda ke karamin wanda bai hudda ka daga addini kwata-kwata amma iya ma illa kan imaninka ya ce an nifaƙul asagar gairu mukhruji min al-milla muna wucci karamin shi bai daga cikin addini kwata kwata wa huwa nifaqul amali shine muna hucci na aiki wa ikhtilafu sirr wal alaniya da yanda mutum zai boyen shi su saba da hili abinda yake boye zuciyar shi daban abinda yake hili daban fil wajibat misali a cikin mutane ne zai cika sallah da ruku'i da sujada da komi in shi ne kwatan kurciya a kaga hili yayi amma inda mutane ya gyara abu wadhalika bi amali shay'in min amali munafiqin ma baqa al iman fil qalb wannan kenan yin wani aiki daga cikin ayyuka na munahuci tare da imanin shi iya na amma ya wani aiki na aiki munahukai wa sahibuhu la ya kurji min almilla mai irin wannan ima munahucin karami bai huta daga cikin addini gaba daya wuhu mu'arridun lil azab ka sa'idul ma'asi duna hulul fi nar wannan iya bujirawa kanshi da azaba kamar yadda ake ma sauran sako azaba amma bai dawama a wuta ya kawo amsa ta zalka misalai irin wa'annan munahucin al-kadib fil hadis yin ƙarya a wajen magana wa khilafin wa'ad da saba alƙawali wa khiyanatul amana da cin amana wal fujuru fil khusuma da ta da karan hanci a lokacin rikici wal gadar bil uhud da saba alqawli wannan annabi ya cikin da wannan da ya jero su daga cikin alamun munafukai ai jero irin wa'annan wanda ake gano alama ce ta munafukai aiki ne na munafukai amma misali da ka saba alqawli an ce kaman ka ridda ne lahi ne ka aiki munafuci babban lahi ne amma ba ma hukuncin kaman ka ridda shi ne magana kenan aiki ne na munafuci kai amma ba ma hukuncin kaman wanda ya ridda masu dawoma a wata hala abada shi ne sai muka bayanin irin wa'annan ayyuka na munahuci amma ba sa hudda mutum daga musulunci gaba daya da ya saba alƙawali ko an tada rigima ya tada karanta ya kinshin haƙuri an ba shi haƙuri ya kiya ya aiki munahuci za a zarge shi ya muku aiki laifi ne amma kuma bai huta daga musulunci a ce ai wani ya rida tun an ji an rigima ya ki haƙura ya ki haƙura to ya rida a sai dai ya yi aiki na hallaka ya sa kashin aiki na zai azaba amma abin ne baka mai hukuncin ya kafurta shi ne mamanci akwai mamanci akwai mamanci rudda da magana laihi na azaba shi don abin azaba ita da abin azaba din da aka yi ta ba da wama magana kenan aiki da ake nan wa idi shi ne cewa irin da abin da ina azaba ne ka azaba kaza za a maka amma shekarar dubu no ne baka da wama amma ka ce ka wuce ne gaba daya rudda ha abada ne shi ne mamancin abu ba an ce ba shi kenan da an ce baka hurta a shi malamai ke cewa da abin za a ce ma kufur dunu kufur kun fahimta su gar kowanne a cikin kabira shi ne mafi girman kabira dillahi iyakan lahi in dai baka shirka ba to da muna kira ka huci karamin ka hurci karamin huci mugun aiki ne yace wa karriya allazi la yakunu fi asal amal wa izhar muddat lagar yace haka riya wanda ba asalin naka ce asalin aikin aikin na Allah ba ka kirkira shi ba amma sai ka ƙara misali kyawun sallah ka yi sadaka kai dan a gani aikin asali akwai shi amma wannan abin da kai dan a gani shine riya riya shi ne mai kaza shirka asakar ce karamin shirka ce shirka ce kai riya amma suna ma amma suna ma shirka asakar shirka ce amma ce asakar karama na ce wanda ya riya kamar ya ridda ne ba maganar ridda ba maganar kahurci amma ya yi asarar wannan aiki shine ya ɓaci ba duka ba aiki sai ɓaci gaba ɗaya na saura wannan aikin da ya yi wa riyal shi ne Allah bai karba da amma zaka ya kauna sanin annabi karra ya wadi ya ce man amila amalan ashraka fi ma'i gari tarakatu wa shirka wata ya ce ana aka nan shirka ana shirka manzo Allah ya ce Allah mai girma da boya yana cewa nayi kowa wadatuwa da tarayya da haran da wani duk wanda yayi wani aiki sai sa wani a cikin aikin tare da ni ina aikin yake nan ya ce zan bar shi da shi da wannan wancan wanda yawa biya shi ki Allah bai bukata shi Allah bai tare da wani ba gama aiki da Allah da wani shi Allah ka gama shi shi bai bukata Allah ya kai gama shi da wani bai bukatar he barka ka je wanda kama ya biya ka kenan ita riya ba ta kahurtar da mutum na ridda ya wuta ga musulunci gaba da wuta ha abada a yayi hasarar aikin shi kuma yayi laifi bayan hasarar aiki laifi ne abu ne akwai asara aikin da kai kuma ka ayyala kan alalahi ya ka tuba bi tsaye maka kurin asara aiki eh na bada jika goma jika ɗari na gina abu miliyan guda miliyan goma na gina na gina da a hudi eh na asara kuɗi baban ko bi na asara kuma akwai laihi a kaina laihi a kaina da na gama Allah da wani ne wani aiki da wani ba Allah ba to wannan yasa laihi ne na azaba na cancanta azaba ya bukata in tuba ga Allah bayan na atar aiki in tuba ga Allah subhanahu wataala Allah ya yahe mu wannan aikin da ne kaman bayan da cikin ikhtibarat na ibn taymiya yake ka mas'alar rahimahullah yake ka mas'alar da ake magana ce Allah bai ga ta shirka iya ga ta shirka yake ce anan shirka ko da shirka karama yace Allah bai ga ta ta ya azaba kanta amma ita ba da mawuta amma ta Allah ya mata azaba wannan bayanin ibnu taymiya ne Allah zai gafarta mishi shi dai kasa babban hadari ne amma dai duk da abin shi dai ba an ce ba wani ya ridda shi saka maka misalin irin wannan na riya a cikin aiki aiki ne na shirka kahurci ne aiki ne mata aiki amma ba a mai hukuncin ridda wannan shine dai bayanin da yake anan yace wa karriya allazi la yakun mithl iman wa izhar al mudat lil ghayr wal qiyam lahu bil khidmati ma'a damar akasi fil batin misali gazo wani shugaba ne an gazo cikin mutane a masha Allah kana karma kana girma shi an bai wuce gausa ka zage shi amma ga masha Allah kana mai dama kana mutum hidima kana da mutum soyayya kamar na kware ne sai shi kake wannan yi munahuci ne amma ba ce ka rida ba ce ka kahurta amma aiki munahuci ne eh ya ce sai mu koma sama yanzu muna kan kufurin nifaq kahurci na munahuci baya maka bayanin kan nau'in nifaqin kahurci munahuci iri-iri sai ka ce maka huwa izharul islam wal khair munahuci shine bayanar da musulunci bayanar da aikin alkhairi a hili karara wai butanul kufur wa shar zai boye kahurci ko mugun abu a zuciya boye a ƙasa mugu ne mangon zai yi mutum kware ne masha Allah amma bai hana a boye zai muku illa ya cutar da ku ko iyalanku wani abinku daban dai amma hili masoyinku ta rage da ku amma a ƙasa mugu ne wa huwa mukhalifatul batin lizahir shi ne saɓanin ɓoye da bayyane wa izharul qawl bil lisan wa izharul qawl bil lisan aw al fi'l bi khilaf ma fil qalb min i'tiqad ko mutun ya bayyana da wata magana a halshe a halshe rai rai rai ko da wani aiki masha Allah a hili amma a zuciya aqida ba kyau magabata kwarai ya cin abin suke ma mugun tsoro irin na huci hatta sahabbai sukan yi tsoron haka ka aje ka yi wani aiki irin wannan sai suke cikin tsoro duk sahabbai kowa tsoro ke ka aje ya yi aiki da na huci duk da sama kacce amma suna tsoron abu ne kaɗan in aka samu ɗan banci hili da ɓoye ya kashe ga layin nau'i daga cikin nau'in na huci na yamma na huci ya ce والمنافق يخالف قوله فعله munafiki maganar shi ta saba ma aikin shi ko aikin shi ya saba ma aw yukhalifu qawluhu fi'luhu aikin shi ya saba ma maganar aikin shi kina maganar shi kina abin da yake aikatawa ya saba abin da yake hudi wasiruhu ala natu kuma abin da yake boye nashi ya saba ma abin da yake bayyane da hili da bayani ba haka bane mutum ce mai ruwa biyu mai harshen damu fawo ya dukkanin islam min babin wa kurjin min babin akar zai shiga musulci ta wannan kowa kuma ya wata daga can ya shiga nan hausa ta nan wa ya dukkanin fil imanin zahiran wa ya kurjin minu baɗinan zai shiga imani a zahiri mai imani ne amma ta can amma da ƙasa ya wuta kusa ne ba fa haza huwa nifaqul akbar irin wannan munafici wanda yake shiga musulunci ta nan hota ta can kina ba musulunci kenan wanda zai boye ima ya boye kahurce bayan da musulunci wannan shine kahurci babba dai dai kenan da wannan kahurci wancan sai yanzu na iya jiro maka anwa'ul kufr ko a cikin kufrakin nau'in kufrin nifaq shi ma a cikin nan kahurci na nifaq kenan nau'i na na kin imani na boye na boye iya cikin nau'i na kahurci wani ka kahurta ne can bayani ya maka bayani muna cikin bayanin kahurci eh wannan kamar ta shari ne maka nan mai muna hucin yanzu kenan akwai kahurta ta muna hucci akwai kuma yanzu ya ce ma kufur shak sai kahurci na kokonto baka tabbata ba kana ɗarɗarkan abin har yanzu baka maka gaba da ba menene kufur shak yace bi Allah ya jizima bi sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam wala kadhibi bal yashukku fi amrihi wa yataraddadu fi ittiba'ihi yace shi mai kokonto bai rige ba ya kankance manzon Allah gaskiya yake shi bai ce ba gaskiya yake kun bai ce ba ƙarya yake iya nan baina baina domin iya kokontan namarin manzon Allah shi wani mutumin gaskiya yake ko ƙarya yake har shi bai kama gaba ba bai da alƙibla guda wa ya tarar da fi ta ba iya kokontan ɗarɗarkin bin shi ma wani shi ma nau'i na ka hurci izin matsalub huwa liyaƙinu tam abinda ake nema ga musulmi yarda cikakka total gaba ɗaya ka yarda kura bi an yarda gaba cikakkan yarda بأن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه حق لا منة فيه كيردا cikakken yarda cewa duk abin da manzana zai zo da shi daga wajen ubangijin shi gaskiya ne ba shakka kan shi faman taraddada fi ittiba'i ma ja'a bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kai da kawo ya kai da kawowa mana ya dardar kan bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan bin shi cikin abin da ya zo daga wajen Allah ya kokkonta haka aw jawwaza an yakuna al-haqq bi khilafahu ko yayi yana yiwa manzo Allah ba gaskiya ba yake sai haka akan shi to wannan faqad kafara kufru shakk ya kahurta kahurci na kokonto sai kufur sabbul istiza sai kahurci na zagi ko izgili a sabba alhaji aka ce sab ana ba irin na bahaushe ba ya ka zagi na uwa ka uban kaza kaza ka ci abin uba ka sab alhaji duk bakan magana eh bakan magana ana kanta sab an ga anas najeriya magana sabba masabba kaza wanda ya sab duka bakan magana ana kiranta sab ga wani ka gaya mana bakan magana to yin bakan magana ko izgili shi ma ana kahurta dalilin wata bakar magana ko izgili ya ce huwal istihza'u aul intiqas aw sab aw sukhriya bi shay'in min din islam shine kai izgili ko aul intiqas ko rage daraja aw sab ko zagi bakan magana aw sukhriya ko kakaci da addini da wani abu da cikin addini da kai wasa da shi kai wasa ko izgili ko daga daraja da wani abu daga cikin addinin musulunci kai wasa da wani ko ita wasa kake ko kana izgili ne ayi dariya ayi irin masu wasan koko da suke zaka an kana kan Qur'ani ana dariya za su dauko ayi Qur'ani ana kan ana shigantaka ko azu ana wasa sallah ana ana sana shigantaka ana dariya ya sallah wani abin dariya a sallah dole mun sana wasan koko ba ba ba wasa da addini da sallah ko na ake dukkan ake addini ba wasa da shi ko da qur'ani kuma da zo ya zama malami ne mana san koyo ya kan ayi qur'ani daga ana dariya wai kun kun kuna kallo kuna sai kuna kallo kuma kuna sayan kasocin kuna kallo kuna dariya da yalan Allah kiyaye yace duk wasa da izgi da wani abu da cikin addini mimma huwa ma'lumun min ad-din bi darura duk abin da cewa abin da sanar musulmi darura duk abin da duk musulmi sanar shi musulmi sallah ba mutum ta bisa sallah ba musulunci ba shi a wanda kayan duk musulmi ya sani kurin wannan addini ne abinda ba hewan malami zai gano ba hewan binciken ga zai gano eh kaza addini ne an gano kaza a duk musulmi ya san kurin sallah tana cikin musulunci haka azumi haka zakka sai da kina abinda musulunci ya san shi baka daruwa ka ci ba sani ba to wasa da wani abu na addini na zahiri wanda kowa san da su iya sa ka ka kahurta sawa'un to wannan da yace ya kahurta kana shakasu hazilan aw la'iban aw mujamilan lil kuffar wannan kalma ta kawo wuce da kai ko izgi da addinin Allah kai ne da ayi dariya ko cikin wasa ne a shakata kai a san ko kai ko kai wasa kai izgi da shin kan ko kai mu ko dan ka gyara maka horerai dan sakan kai ma dai kai ma da tace ka san da an san wani turawa sai sun aka musulmi modere musulmi modere shine ba ruwan shi ya shagiya ya mata ya luwadi inda wannan abubuwa da sukan ci dai ya da shi shi musulmi modere ko shi musulmi dan zaman lahiya a wurin tura shi suka kira musulmi musulmi modere ko ce musulmi ne non pratica musulmi non pratica ka ana suka sanar musulmi non pratica wasu musulmi ne yan gado su bayan sun musu aikin musu ba na non pratica kare musu aikin addinin wa ba ko musulmi ne a wajen su ta irin wannan kaga mutum zai cikin wani halin a wani wuri sai sadi da yan duniya zama shi ma kamar su dan ka a gane ma yasa addini shi ba ya shakiyar ana azgilin ba ruwan shi da azgilin addini tunda shi ma dai ashe shi ma dai kamar su ne to shi ne kenan ya kawo ya yi mujamala don ya sadi da su ka kyame shi shi ne shi sa a yi wani zuwa da wannan usaimin ya laji kan shiga wata mashi zuwa da je amurka ce gaskiya ce wannan ƙasa mutum ba zawa bai da sunan da'awa wani abu zai ke addinin shi hakurin ka zo ka shanta ke da iyalanka ka sa akwai matsala rayuwa cikinsu tarbiyyar ɗin ga ta lalace kai ka lalama sa ka lalace gaba daya don rayuwa ce ta lalace ta yawa ci in ba addini bane za ka iya sa a gaban kai ce ko kai maganin sa addini wasu a hanya har kullum ka zana da neman kuɗi kuɗin to kana haɗarin tarbiyyar ka ta iyalanka wani ya gaya mani shi ɗan garin su ne cin ganin larabakin wannan shi a ƙasar a sudan ne suna ɓangaren 'yan tawaye jangaran arne dai ko arne kirista arne jangaran kawuri ne arne ya mace tare ke da arnan masu sauran arnan gaba daya tare ke da su ya shi amurka ke zama sai duk da tarbiyyar kasan duk da abin da ya yawa duk da sudan kawure ne musulmi ne akwai amma kawurin kaɗan ne ko to amma tarbiyyar akwai abin dan addini kasar ta yi rinjaye mutum sun yi rinjaye akwai dan mutunci ba ɗaya wannan da iskancin turawa sai ya ce wani mutumin na ɗaya kawuri ne kuma ɗan wajen ɗan tawaye ne gudun hijira ne a can ba kurin ya zo gida da sai ya wuto daga cikin ɗaki shi a cikin gida ya ga wani mijin girma ya shiga dushi to wannan wa haka ce ai abokin da yake ce wance abokin da shi ne abokin wa a gidan ya kwana za shi wanka ne abokin ta ne a gidansu ka ce a nan da kyan akar basu da kyan akar basu shi ya ce haka ƙasa wanda take ya ce wallahi ce daga yau zama amurka in sa kunta gida yan duniya ya sai kan zaki gida ya ce za koma ce ya ce in ta kana gwanda ya ci arihi na sudan allah ta gwanda ya zo sudan arihi don iskancin kuma kirista ne saboda rayuwa ce ta duniya kun ta talaci karshe wallahi ta haka ya sanarwa dalilin haka shi kuma aka yaye mishi aka yaye mai hukuma da ya gudu da aka yaye mai ya zai kuma sudan tarbiyya ta ala abla da kina abin ya ku hadari gaskiya kenan yace muna maganar izgili da addini da wasa ko da mujamala don ka yamsade da su aul fil halin mushajara aw fi hada gadab ko halin kuna faɗa da wani ga zagi addini don ana wata fa ilman zagi sunna saboda za a dawo da kai ko cikin halin mushi wani hawa da makamantar dai wannan faqad ajma ala aimatu ala kuf ala kufr fa'ili duk irin wannan izgili wanda aka yi da izgili da addini ko baka magana ga addini ko rike daraja ta addini abinda kowa san da shi kai akan wasa dan ayi dariya ko dan wannan duka malamai sun ittifaki wanda haka ma'ana yin haka wuce ne wa hadil anwa min kufr wa ghayriha irin wannan nau'i na kahurci da wani wannan da mu ambata ma'ana mujibatun lil khulud fi nar zata wajabtar ma da dawama a wuta in kai wuta har abada wa mubidatun li jami'il amal tana bata dukkan ayyukanka idza mata sahibuha alaiha in me wannan aiki ya mutu akan irin wannan aiki da akwai tuba mutum yana yabauta ma gunki ya bauta ma komi amma in ya tuba wannan kuma daban da ce Allah bai da shirka an aka mutu ne akan ta yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena fi nar jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah Allah ce waɗansu kafirce ma Allah na ahalar kitab masu littayin kenan yahudu nasara da sauran mushrikai suna cikin wutar jahannama kuma masu dawama ne a ciki wa'annan su ne mai sharrin halitta walaka hum sharrul bariya wa'annan su ne sharrin halitta kawure kenan wa qal Allah ke ce la in asharakata la yabatanna amaluk wa la takunu min al-khasirin Allah ke da manzo Allah kan shi inda har zaka yi shirka gam Allah da wani dinda bayi ba zai inda har Allah zai zai inda naka ce har mutum zai gama Allah da wani to aikinka zai buce aikinka zai lalace ka zamanto daga cikin masu khasara wannan kenan tabbacin da ya magana kahurci da wama ne a wuta har abada saniyan nau'i na biyu na kahurci kufurin asagar kahurci babba kai kahurci karami kufurin asakar gairu makarci minimina karamin kahurci bai hudda mutum daga cikin addini amma aiki ne na hadari ana mai sunan kahurci amma bai hudda ka daga addini gaba daya hikimar tafsirin kufurin asakar karamin kahurci ana mai sunan kahurci huwa ma la yunaqid asal iman shine abinda bai hudda asalin imaninka iya nan an ce akwai iman tare da kai bal yanqusu wa yud'ifu amma yana rike imaninka yana raunana imaninka aikin wala yasdibu sahibahu sifatul kalam bai daukewa mai layin sifa ta musulmi iya nan amma akwai hadari na aiki irin na kawurci tare da shi ويكون صاحبه متعرضا للوعيد إذا لم يتبع منه kun mai irin wannan aiki yana bijirar da kanshi ga azabar Allah an bi tuwo ba shine alwa'ad alƙawali na wanda ya kaza za a mai sakamakon kaza na rama shine wa'ad alwa'id sakamako na azaba shine wa'idi alwa'ad na na alkhairi wa'idi na azaba kina wannan wanda ya haka muta'arridan lil wa'id idza lam tu'minu iya bijirar ma kanshi da azaba in bai tuba ba وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد yake annabi annabi lokaci yakan jefa kalma ta kawurci akan wasu sabo da wasu zunubai akan hanya ta tsoratarwa a tsoratar da kai ma barazana kan hadarin abun ya mi suna kawurci kin ayyukan ajin kawurci ne li'anna min khisal kufr domin iya daga cikin ayyuka na kawurci ya amma abun suna da a cikin kaza kawurci ne wanda kaza kawurci ne وهي لا تسير إلى حد الكفر الأكبر جدا أمن سونا كاهورتي أما بي كيوا كاهورتي بابا وانا كما أيردني وما كان من هذا النوع إرن وانا نوعي إرن وانا كلا daga cikin kahurci famin kaba'ir dhunub iya daga cikin manyan manyan zunubai wa huwa muqtad al-istiqaq al-istiqaq al-wa'id wal azab dun khulus fi an-nar iya hukumta ka cancanci yin haka yana cancanta ka cancanci a maka wa'idin azaba ya kanka amma ba a dawama a wuta hal abada amma kada da cancantar amma azaba mai wannan aiki kaza cancantar azaba kaza in ba Allah ba ga wata akan cikin abin da ya so amma ya cancanta a mai azaba amma bai dawama a wuta hal abada wa sahibu hadal kufr mimman tanaluhu shafa'atul shafi'in irin wannan kahurci da musulman kahurci din lahi ne yakan yi ceton mai ceto ya same shi eh yake kama ka musallai wa min al-amsalati ala zalika musallai na inda kalmar kahurci ta zo amma ba ba na ridda ba ba wuta daga addini ba yace kufrun ni'ima wa kufran al-ashir wal ihsan butulce ma ni'ima kin godiya rashin godiya ka kyautatawa an sunan kufur haka yin butu da cewa ta mata da yake da annabi ke nuna cewa bai gaba wata mai halitta mahi mahi rishin mai raunin hankali da take rijaya wanda suka yi ga mata mahi yawa suna wuta abinda yake sa mata wuta me yasa abinda sa mata wuta yace kafirun ashir cikin abinda sa sa su wuta yace kafirun ashir suna kawurce ma kyautatawa kenan rishin godiya ga miji kaga ana yi ba annabi ba sunan sun kafirun ne ce sun ce ya rasul kafirun billahi suna kafirce ma Allah ne yace kafirun ashir suna butulce ma kyautatawa yace inda zaka kyauta mace shekara 100 tsawon zamani eh rana ka mutana ka mutana abu yace me ka taba me ka taba mani to wannan me ka taba mani wannan rashin godiya da abin da ya gabata da abin da ka mata ce me ka taba mani wannan halin sai ne to wannan kalma ta rashin godiya tana sa Allah ya musu azaba mata ce zama ya musu kashe ya gansu a wuta kuma yi abin da ya jake su wuta daga cikin wannan aikin rashin godiya ga namiji na kira mata a hankali da rashin godiya ga isanin miji a gode rashin godiya ba ka taɓin koyi ba ta kwanta mai ba abin da yake miki da duk hamar da yake a kanki to iya sa miki azabar Allah kuma annabi ce shi ne yasa kuka hewa a wuta akan ai hankali kenan yace kufran ashawul isan wa qitalul muslim da yaƙin musulmi amma zama suna kafiri kafirci wala halafu bi ghairi Allah ta'ala da rantsuwa da aradu ta kwaran kwatsa aradu ta kwaran kwatsa amma suna da kafirci wa ta'alu fi nasab ko sukan kabila kaza sukan kabila kaza ko aji kaza misali wannan mawuta ne wannan makera ne wannan bugaje ne wannan zabarmawa ne wannan kaza ne wannan hausa ne wannan kada ne yace bi ba kada mi kada dibe kada shi haka haka ban sanar cewa kanan kaga akwai sukan kabila ta wani an ga kaso kishi wata wani ya suke ka kai nan kare reno shi wancan yare da ka haka ne abin yake awawa ne to kenan shi ma an gaba suna da aiki na kahurci za mu ga nasi a gaban insha Allah na sukan kabila sukan wata zuriya shi ma an gaba suna da domin aikin kahure ne a takaice yace wani ya hatin alal mai da maganar kukan kyara daga murya wajen kuka mutuwa wayo katanga gidanmu ta fadi bangon gidanmu ya fadi annabi da kina wani addu'a malaku suna ce amin wai mun gama yawo malaku suna ce amin haka manzo Allah ce yace ku yi hankali masu kukan mutuwa mala'iku suna amin akan addu'a ku ayi hankali akan muka mutuwa wai mun gama yawo mun lalace mutu mun lalace amin mun gama yawo amin gidanmu ya gama yawo amin ƙaryata ta ƙare amin kuma amincin wa amince ta mala'ika ba ta malam ba amin mala'ika ce ba amince ta mala'ika ba ta malam ba Allah kiyaye aka hankali gaskiya yace wa qawlul mu'min li akhil mu'min ya kafir can ba amin magana ta wannan kai ka wuri kalma ta koma kanka ko ai kuma ta koma kanka sunan yawo kanka lahi ne amma an ce kai ka rida misali ka ce wannan kai ka wuri allahi ne wacce kalma ta koma kanka to ya koma sai maka bayani bayanin da ya maka a baya kalmar da ta kawo ta koma kanka ta kahurci ba cewa ba ka ridda ne amma na aiki ne yana ke na kahuri laihi ne amma bai kai ba ce wanda ya ci ya ridda daga musulunci magana kenan sai ka maka ya kama ta alayin wannan abun cewa wani kahuri ne ya ce kala Allah ta'ala ya kama ka nassun qur'ani kan mas'alar wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa asilu bainahuma kana Allah ta wata kungiya jama'a biyu ta musulmi in suka yaƙi alace fa'asilihu bai na kuma kaga ya ce sun yaƙi kuma ce fa'asi kuma ta bina munina ta mummunai kaga Allah za mu ga magana a gaban sha'allahu kadin da Allah ya magana cewa in ƙungiya biyu ta masu imani suka yaƙi ku yi suru tsakanin ku musulmi ko wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr manzon sallallahu alaihi wasallam a ruwayar da imam bukhari ka muslim ya roto manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam sababul muslim ne sab zagi ko bakan magana ga musulmi sababul muslim fusuq zagin musulmi fasikanci ne yin zagi fasikanci ne yace wa qitalu kufrun yaki musulmi kafirci ne annabi ce to yanzu an da yaki musulmi kafirci ne da ka kene kuma kaman ka rida to zai ya kutanta maka ba ridda bace ba duk da an maye suna yaƙi musulmi ka hurci ne a magashi Allah ya ce idan ƙungiya biyu ta masu imani suka yaƙi kenan hada Allah bai ɗauke sunan imani gare su ba amma aiki ne suka irin aiki na kahurci shine hujja magana kenan ai kenan akwai aiki da aka wa suna kahurci amma ba kahurci in na ridda dan Allah bai dauke musu sunan ba na na masu imani suna nan kuma shi banda ku masu imani ake magana da ku kin ɗan uwanku ne kin ɗan uwanku ne ku gyara fasil bin akaikum wace ko ku su ku gyara kan ɗan uwanku kin har suna nan ɗan uwanku musulmi suna la musulmi kuma sulhu amma kuma sun yaki da juna kuma annabi yake da yaki musulmi da kafirci kenan shi kenan dai kwanta mana kenan akwai kalma ta kafirci tana zawa ba ana ne ba kaman kafirci na radda amma aikin kafirci ne aiki ne mai hadari ina aikin kafure ne kai kai ba ina ka bane ba to duk an ce ba kai radda ba amma babban laifi ne magana kenan da bin kuma irin wannan suna iya daga cikin babban laifi wanda ba kafurta ba amma babban laifi ne sai ya kawo kuma ruwaya da ita ma hadaka muslim ya kawo wa qala sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufara yadribu ba'dukum riqa ba'd manzo Allah yake cewa musulmi sabai kakku koma kawure a bayana shashen ku ya rinka bugun wuyan shashi kake ni ajin kawurci ne kai yake su kakku koma kawure bayana ku rinka bugun junan ku kidan kaga wannan aiki na kawurci amma ba cewa ba yin inda kawurci ne ba musu kira masu imani a yi musu tsakanin su suna nan cikin gida kenan aiki na kawurci laifi ne babba amma ba tare da an yarda ba da nuna kamar hujjoji ne ta akidar salaf salih da suke cewa akwai bambancin kahurci hawa hawa ne wani shine hujjojinsu akan je kalma a ce ake kaza kahurci ne amma kahurci ba minuta daga musulunci ba akwai zata kahurci ne minuta daga musulunci sai maka bayani dalla dalla kahurci babba da kahurci karami haka yace wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi allah faqad ashrafa aw kafara wannan ruwaya ma imam tirmidhi ya rawaito kuma ta inganta manzo Allah sallallahu yake cewa duk wanda ya rutsi da wani Allah ya shirka ba ka hurta yanzu mun ce ta kwaran maza aradu kace kamar yarda ne laihi ne ba yanzu ko sai Allah amma ba abane ba na a ce mutun ya rida sai annabi ce kafaral wanda ce la ta wadu za yace la ilaha illallah duk wanda yace na rantsa ta kwaran kwaza to manzo kai kafara kafara ka kace la ilaha illallah yace man kala ta'alu qamu ka tafsir sadaka duk wanda yace wa zo zo mai modi ko da saka ki zo mu modi to kai kai sadaka shin kafara kai tsaye kai sadaka wannan abu ko da biyu ce ba wasan ka zo mu modi kai ta wasai nake yi ni da kai zo ai modi na'am zo a sa kudi wa zai huta wannan zo wa zai ci ana na ake ce wanda ci nawa ka sa ba wannan wasan da kai kafara ka to kai sadaka annabi ce shi ne kafara ka laihi ne ba wasa zo mu modi zo mu zo mu hore ba ai laihi ne da kaka laihi amma a ce kafara ka kai sadaka sai ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam sanatani fi nas huma bihim kufar at-ta'an fi nasab wa niyat ala al-mayyit kaman ruwa ce ta Imam Muslim manzon sallallahu alaihi yake cewa sanatani fi nas abu guda biyu a cikin mutane kila ana nana yin su huma bihim kufar wannan abu guda biyu a cikin mutane kafirci ne abu guda biyu a cikin mutane ana yin su amma abun kahurci annabi ke yace yace menene atalifi nasab su kan kabila kaza eh bata wata kabila aibanta wata kabila kaka ai hankali yanwa da su kan wata wani kabila kaza kado zabarmawa bugaje mahauta makera har ma zaman ta waye sa arme ma a ci ai kaza ne sai ya nashi ɗe shi fadin da kakanta na sun ƙur'ani ya gaya maka cewa inna akramakum inda Allah taqakum dai kamar haka nan ba ruwan Allah dan wani jikan wani iri kaza iri kaza ba ruwan Allah wannan waye tsoron Allah kun kuma he ce muku idza atakum man taradawna dinahu wa khulqahu fazawiju illa taf'alu takun fitna fil ardi wa fasad arid yace idan wanda ya zo da madiyanku wanda kun yarda ko yace da addinin shi da halin shi za ta zakamanta da dinahu wa khulqahu kaga wannan musulmi ce wannan nan kwariya ya nukta ce mai kyau cewa addini da hali ko kana kwana kana sallah hafizun qur'ani baka hali mai kyau ba baka ba bane banda kun kana hamu alsun alsun ne gurin ustazi ne a ba saka dai ba saka dai batai saka dai batai eh da hali an mutaki hali ko mun karatun shi annabi ta addinin shi da ɗabi'ar shi za ka samu turamfin haka nan mutum da suna addini ma sha Allah a baki amma mugun hali gare shi don ba an ga an hana bacha an hana usasa mata an hana ahlus sunna diya ai a ce ba halin shi kaza shi da hana shi ba nan kana gaskiya amma bayan wannan bayan wannan kaka kawo kuma kaza dan kwantara ne an zuba kaza yake a kauye yake an zuba shafiyan ba za ka iya ta kauye a wata kauye yake da ka ka shigar da ba kuma ka kawo ka kawo wannan kuma eh kenan sukan dangantaka ta wani wani ya ta'alamata da yin kukan kyara shine kukan mutuwa daga murya a kukan mutuwa shi ma iya daga cikin aiki na kawurai amma ba a cewa kaman kayarta ne to kaga irin wannan annabi ya musu suna ya musu ambace da kawurci amma kawurci irin na rida dan kawo saki mutum ka ka kukan mutuwa a ci ayin rida amma aiki ne na kawur kuma mugun laifi ne kabira ce magana kenan in wannan ganin mu zo karshen wannan babi sai Allah ya gafarta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته